بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغض على نفسك عبادة الله تعالى فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أقطع na'am a karatu wanda ya gabata mun yi bayani akan abin da ya shafi ɗalibin ilimi kada ya kwashi abin da ya fi ƙarfin shi idan karatu ne ka doki abin da kake da iko akan dawwama akan shi abin da za ka iya dawwama akan shi wannan shine ahabbul a'mali ila Allah mafi soyuwar ayyuka a wajen Allah shine aikin da mai shi zai dawwama akan aikata shi haka ma'aiki ya ce a habbul amali ilallahi azza wa jalla adwamuha wa in qalla mafi soyuwar ayyuka a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala shine aikin da mai shi ya dawwama akan aikata shi na alkhairi ko mun kankantar shi ko mun kadanke shi to haka nan wajen abin da ya shafi karatu kadda ka ji mai ta'alimi ya maka magana akan ka baza makokarinka ya zamanto kana da himma maɗaukakiya ya zamanto da kowane lokaci kawai idan aka ganka an ga karatu da kowane lokaci in tafiya kake a saman mashin karatu kake da kogi da ƙaraji in a gida kake karatu kake da ƙaraji muryarka ta shaƙe ka rasa yadda za ka yi ba haka ake ba akwai buƙatar ya zamanto kana bi a sannu-sannu kana tafsasawa a cikin al'amuranka to shine kuma ya kawo magana ta ma'aiki ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ala jama'a ku saurara ku ji inna hadha dina matinun haƙiƙa wannan addini na musulunci wanda muke kai addini ne wanda yake abin kyautatawa matin ma'anarsa ai muhkam wa umli lahum inna kaidi matinun wato addini na musulunci addini ne wanda yake abin kyautatawa komi nashi yana da kyau babu wani babu wani abu da zaka gani a cikin addini na musulunci wanda baya dauke da hikima cike da hikima a tare da shi fa awghilu fihi bi rifqin ma'aiki alaihi salatu wassalam yace to ku shiga ku shiga cikin hanyoyi na addini na musulunci aughilu ma'ana zahabu fihi ku tafi cikin addini na musulunci birifkin da tafsasawa ya zamanto tafiyar da za ku yi ku yi ta a sannu-sannu idan ka ga mutum ya hau saman mashin yana barin wuta yana barin wuta yana barin wuta yamma dai daga ƙarshe ya farwa kanshi yamma dai ya farwa wani in ma dai lalata abin da yake kai an gane ku to haka na addini na musulunci idan mutum ya ce zai kwashi da ƙarfi to sai ya zamanto ya ma fita daga addinin na musulunci ta inda bai sani ba tun da yana cewa a garinsu su kaɗai ne ahalus sunna ya zo shi ya fara cewa 'yan unguwarsu kaɗai ne ahalus sunna ya zo ya fara cewa a unguwarsu ma akwai waɗanda suke 'yan bid'a ne akwai waɗanda suke lalatattu ne akwai waɗanda suke bar gurbi ne yanzu sai ya zama to yan fada shi ne kada ahlu sunna to ana nan ana nan wata rana ya ce gabaki daya yan fada tashi ma ba ahlu sunna sai shi kadai to kaga wannan yayi rikon abin da zafi ya doki abin da zafi to haka nan karatu yake idan ka ce zaka dinga yi a kowane lokaci ba za ka bai wa ka damar ta huta ba ba za ka baiwa idanka damar ya huta ba ba ruwanka da hira da jama'a wani lokacin idan ka yi karatun ka yi karatun ka yi karatun to samun nutsuwarka shine ka samu waɗansu 'yan uwa ku zauna ko minti biyar ko minti goma ko minti talatin ko awa ɗaya a yi hira wannan hirar za ta sa yaunin kan naka ya ɗan ragu kana zuwa hallo sabon wani abu za ka ɗauka amma in ya zamanto karatu karatu karatu karatu sai ga cewa ga baki ɗayanka ma ka yi kwandam an gane wani a lokacin jahannamiya jami'a ko waɗansu kwanaki da ake badawa sati biyu ana ce musu ayyamul muraja ba zuwa kulliya kawai wannan na nazari ne shine wani abu ya kai mishi da safe ya wuni yana karatu da dare ya kwana yana karatu kawai kwallo sai ta tabu daga ƙarshe suka haɗu da wani daktar da suka haɗu da shi ya ce assalamu alaikum kaifal hal ya daktar shi kuma da hawar ladabi gare shi da sauransu aina daktar baba idza laqito fa sallim alaihi fa qul lahu ana usallimu alaihi kawai daga ƙarshe dai ya gane wannan karatun da yake ya hana idan shi barci kawai matsala ce ya samu da aka kwaso shi aka dawo da shi garinsu to haka shi ilimi yake idan ka ce ba za ka bar ba kanka ka huta da kowane lokaci ba ruwanka da jama'a ka karkaɗe hannunka daga shiga cikin jama'a to abin da zai bayu daga ƙarshe shine sai ya zama to ka fita daga cikin sahu na mutane a ganka gashi imalan ne amma da karatu amma kuma babu hankali an gane ko ce wani za ga cewa a ce wallahi karatun nan da yake ne ya taba shi a ce yawan karatun nan da yake shi ya taba mai kwakwalwa sai ya zamanto kawai yana ganin abu ɗaya guda biyu abu uku ya ce ɗaya ne kuma in ka mishi garama bayan da za a yi yarda da kai an gane to shi yasa akwai buƙatar ka ba a sannu sannu shine fa'augilu fihi ku shiga cikin addini na musulunci ma'ana zahabu fihi wa balighu fi dukhuli fihi bi rifqin wato ku shiga ku tafi cikin addini na musulunci ku zurfafa wajen abin da ya shafi dokoki na addini na musulunci amma kuma bi rifqin da tafsasawa da zaman to komin ka a sannu sannu kake yin shi a tu'uda a tobi a sannu sannu ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce yana ɗaya daga cikin ayyuka na lahira a tuɗatu min a amalil akhira bi a sannu-sannu komai za ka yi ba faca-faca ba ba za ka bi da gaugawa ba to yana daga cikin ayyuka wanda suke na lahira ne duk mutumin da ya zama to a sannu-sannu yake bin al'amarin shi to shi kuma zai cimma burin shi mun gane da kyau saboda yanzu idan ka tashi daga nan za ka tafi zandar aka ce ka tafi zandar a minti sha uku a moto shi kuma wancan ya tafi a awa ɗaya a moto wanne ne bai isa ba zandar a cikinku kowa ya isa buƙatar mahajjaci sallah zandar ce za ka zandar ce za ni to wannan faɗin ka tafi a guje wani lokacin zai iya yiwa kana cikin tafiyan nan da gudu ka yi tilla yana iya yiwa ku haɗu da wani ɗan uwanka shi ma mai guje-guje ku haɗu ku kabri yana iya yiwa abubuwa da dama wanda idan mutum yana cikin gudu ne abin ya zo mishi kai zai iya bayarwa ma zuwa ga hallaka amma in ya zama to a sannu sannu kake tafiya in ka yi tilla a sannu sannu za ka ga cewa mutum ba zai fi karfin ka yadda za ka danne shi a taka burci ka tsaya amma in kana gudu ba za ka iya take shi ba an gane ko in wani tsautsayi ya zo shi Allah ya kaddara sai an yi wani tsautsayi to sai ya ga ya faru da sauki amma in ana cikin gudun ne da ƙarfi a tsiyacen nan sai ya zama to gaba ɗin aka ce an yi hatsari a irin wannan yanayi ga cewa ba zancen wai yadaran su ba ko wani abu yaya gawata su take ake tambaya ba wai zancen yadaran su ba ko wani abu dama ana cewa wane ya hatsari ta da ba zancen rai ba ne ake yaya gawata shi ba ta yi face face ba kaga abin bai daɗi ba to da haka komai ka bi shi a sannu sannu ولا تبغض على نفسك عبادة الله تعالى ولا تبغض عبادة الله kada ka sanya kyamar bautar ubangiji subhanahu wataala ala nafsika akan kanka kada ka sa wa ranka kyamar ibadar Allah saboda idan ka kwashi abin da yafi karfinka mu doka a kullum yanzu kana tilawa ta izo biyu kana tilawa ta izo biyu a kullum ka ɗoka za ka dinga yin tilawa ta izo biyu sai kawaye gari rannan abokinku yana sabga kuka je kuka wuni a wajen sabga bayan isha'i ka dawo da ka ɗoka ƙaga jigit yan sai kai lissafin tilawar izo biyu ba ta wuce ba in ka tsaya za ka yi ta ba ta wuce cikin minti ishirin ka yi ba ka wuce gudu shi kenan sai ka zauna fa ka yi ta ka tashi ka tafi uzurinka to yanzu inda a ce izu talatin ne ka ɗauka kullum sai ka yi tilawar izu talatin to yanzu ka je ka wuni a gurin sabga ka dawo ku ne can ku ne can ku ne kulla ku ne sun cewa ko ina kai ne matan gororin amarya da sauransu daga ƙarshe an zo kuma ka gaji tikis yanzu kuma izu talatin yana an biyo ka bashi ka ga da ka ga yawan shi ta za ka yi kai wannan yau bana iya bai wallahi kawai saranda za ka yi haka za ka yi ka ce kawai ka sallama kawai ka ce ba za ka iya ba ka je ka kwanta ka yi barcinka saboda abin da ka kwasan ne ya fi ƙarfinka amma in ka kwashi abin da zaka iya dawwama akan shi ko da ranar da wani abu ya girmo maka zaka iya tafiya da shi to sai ya zama to baka daina kyamar baka kyamaci ibadar Allah ba haka ma yake alaihi salatu wassalamu ya faɗa wato ubangiji subhanahu wata'ala da kowane lokaci zai yi ta zuba muku lada matukar dai baku gosa ba matukar baku daina aiki ba haka ma yake alaihi salatu wassalamu ya ce wato ni'imar Allah a kowane lokaci tana sabka ga bawa matukar bai kosa ba idan ya kosa ya daina aiki shi ma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya daina zuba mishi lada an gane da kyau na'am fa innal mumbatta wato haƙiƙa wanda ya kashe abin hawansa shine wanda ya yanke wa abin hawan shi lafiyarsa la ardan qata'a shi dai ba zai iya yankewa ƙasa da tafiya ba al-mumbat shine wanda idan aka ce almumbattu a larabci shine wanda abin hawansa ya zamanto ya jigatar da shi ya wahaltar da shi in moto ne in ya hau shi sai ya kai shi kwano ta ko'ina sai ya ƙure shi kaga din iya gudun da zai akan moto dai ba zai iya cinyewa ƙasa da tafiya ba ba zai ce bai ziga shi ya zo ƙarshen duniya daga ɓangaren yamma ko da ɓangaren gabas ya ɗauki budo biyar na mai isansa a cikin a bayan motan shi ya hauye ta tafiya ya kure wannan ga zai ce nan da sati ɗaya sun ke na je ƙarshen duniya daga ɓangaren yamma to yana gani ƙarshen shi ne kawai ya zo shi yana cikin zai je shi ya maku da wani abu ya kashe kai shi shi kenan ya je shi shi duniya shi ta zo ƙarshe lamat qiyamatuhu to shine almumbat idan abin hawa ne gare ka kana da raƙumi kawai ka hana shi sakat da kowane lokaci kai tafiya za ka yi ba ruwanka da wannan rana ce kai tsaka burin ya haɗa zango mu huta ba ruwanka da wannan lokaci ne na raƙuman nan ya gaji kawai da kowane lokaci tafiya za ka yi to wannan shine almumbat wanda ya dami abin hawansa ya takura mishi to kaga la ardan qaba shi dai ba zai iya yankewa ƙasa da tafiya ba ya zaman to gashi ya ce ya zo ƙarshen duniya daga wani bangare daga cikin bangarorinta wala zaharan abqa sannan kuma ba zai wanzar da gadan bayan abin hawan nashi ba saboda abin da yake hawa din da ya ƙarshe kashe shi zai kayan ce wannan mutumin hubare ne ya dauko motan nashi sabo dal aka kawo shi daga daura lokacin da aka kawo shi motan nan da na hau shi shaida na ji bangaren ina ma dai a ce ina da sabon moto amma yanzu ka gan shi ya mushi face face ya kashe shi ga baki daya saboda in ya hau moto a tsiyace yake kwasar moto din sannan kuma baya son gyara sai ya zamanto ya haɗu a hannun mai dauɗa sai ya zamanto moto ya mutu cikin ɗan lokaci kada sai ga cewa ga shi nan da koki amma kuma cikin ya mutu irin motan 'yan ƙauye kenan kokin yana da kyau amma kuma cikin a mace yake na'am
وقال عليه السلام نفسك مضيتك فارفق بها ولا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم فإن المرء يطير بهمته كالطير يطير بجناحيه قال أبو الطير على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعزم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم نعم وقال عليه السلام ma'aiki tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce nafsuka maɗiyyatuk ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ranka maɗiyyatuka ita ce abin hawanka ita ce abin hawanka ita ce taguwarka wanda za ka hauta ka je ka aikata aiki na alkhairi don haka farko biha ka dinga tausasa mata kadda ka takura wa ranka idan ka takura wa kanka ya zamanto da kowane lokaci kawai ka ce ka yi aiki za ka yi da kowane lokaci dare da rana tukuru ba ruwanka da ka tsaya ka huta ba ruwanka da shiga cikin jama'a ba ruwanka da ɗan tsayawa isfes kaɗan ma ko cin abinci wani lokacin a daddahe ne kake yin shi to ma yake alaihi salatu wassalam ya ce to ka kiyaye don daga ƙarshe in ka dannewa wani haƙƙi saboda ka cikawa wani haƙƙinsa to sai ya zamanto daga ƙarshe ka samu matsala inna li ainika alayka hazzan wa li nafsika alayka hazzan wa li zawrika alayka haqqan wali zaujika alaika haqqan fa'adi li kulli dhi haqqin haqqahu Allah ce idanka yana da haƙƙi a kanka na lokacin da ya zamanto yana buƙatar ka ɗan rumtsa ko da minti talatin ne ka je ka rumtsa ka rumtsa kada ya zamanto yanzu kana cikin karatu barci ya zo maka da ƙarfi ka ce kawai ka sha wata ƙwaya don barcin ya tafi kada ka yi haka nan a'a ya kwashe ka in ya kwashe ka kaɗan yi rin minti talatin minti arba'in awa ɗaya awa biyu ka samu in ka tashi sai ka ji wasai saboda ka biya mishi haƙƙin shi haka nan wanda ya ziyarce ka yana da haƙƙi a kanka na ka tsaya ka kula da shi ku gaisa da shi ku kuɗin yi zumunci da sauransu haka nan iyalinka tana da haƙƙi a kanka sannan kuma jikinka shi ma yana da haƙƙi a kanka na lokacin da ya zamanto yana buƙatar ka ba shi abinci ka yi ƙoƙari ka sama mishi ko kaɗan ne kar ka bari ka kashe jikinka kana ɗan ƙarami amma kuma ya zamanto ka yi alamar tsaki baka wuce shekara ashirin da biyar ba amma wani ya raka maka zubi in shekara arba'in da biyar gashi nan idanka ya horfaɗa jikinka ya komaɗe in ka sa kaya kowane kaya in ka sa kawai sak siffar tsakiya ta bayyana a gare ka to kada ka yi haka na a zaman to ka dan samu an ka gode wa ni'imar da Allah ta'ala ya maka inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi Allah ta'ala yana so ya dinga ganin gurbin ni'imar da ya zuba ta akan bawan shi to ya dinga ganin ta ga bawan nashi Allah ya hore maka to kai kokari ladi laraba a dinga cin kaji da zabbi da su dawi su da sauransu kala ka ce zuhudu ne ka ce kai kullum kawai sai tuwon miya an gane ko kala ka ce kawai kai karatu kake ba ka sa ba ba ka ci ba nama dan in ka ci nama yana sa maka kaza yana sa a wannan Allah ne ya hore maka a ci nama an gane ko to sai da haka wala budda li talibil ilmi malam yace ba makafa ga dalibin ilimi min al himmati al aliyati daga himma wanda take madaukakiya fil ilmi a cikin neman ilimin sa fa innal mar'a haqiqa mutum yatiru bi himmatihi yana tashi ne da himmarsa wanda take madaukakiya ka ɓairi ya tsiru bi janahaihi kamar yadda tsuntsu yake tashi da fuka-fukan shi ba haka mutum yake tashi da himmarsa idan Allah ta'ala ya sa kana da himma maɗaukakiya kun fara karatu a wajen wani malami kun kai ku talatin da kuke karatu a wajen shi amma tun da kana sawa ran kai ne na goma a wajen karatu to kana da himma maɗaukakiya wataran sai kaga cewa ka kere kowa a cikin makarantar wata ran ana nan ana nan shi ma malam din in yi wasa sai ka zo ka kana ka faɗa da ka faɗa da shi shi da ya koya maka karatu amma dai ya sa a yanzu yanda kake da kwai jarumta kake da karatu kake da himma maɗaukakiya ka ma kamo shi sai dai tunda dai shi ya koyar da kai duk yanda ka kai a karatu ba za ka yi shi ba an gane ko falau qabla mabkaha bakaitu sababatan bi su'uda shafaitun nafsa qabla tanaddumi ولكن بكت قبلي فهيج للبكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم an gane da kyau duk wanda ya koyar da kai abu to in ka tashi inda za ka linka shi ɗari ba kai ya shi ba saboda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zamanto sababin ka zamanto yadda ka kasance ɗin an gane da kyau to amma in ya zama to baka da himma wanda take madaukakiya himmar ka karama ce ya zama to sai ka ne tashi kijik ya ka fadi kiki sai ka fadi irin dan tsako irin sabon aihuwa irin dan shala sabon aihuwa za ga tana dan tashi furk din nan furk din nan to kai ma haka za ka rakai amma in kana da himma madaukakiya yanzu za a ganka a nan a zaune amma kuma ka tashi ka hau saman bayani saboda kana da himma mu ɗaukake a ce to wane ne wanda shekara 2021 muka haɗu da shi bai iya larabci ba yanzu shine haɗe yake zance da larabci kaga himma mu ɗaukake ake wai wane ne da muka haɗu da shi a lokaci kaza bai san kaza ba amma yanzu hal ya gwanance a wannan bangaren himma mu ɗaukake ake na to amma in ya zamanto baka da himma mu ɗaukake sai mutum ya je shi wani guri ya shekara ya dawo in kuwa gaisa da shi kuka yi hira da shi zai ji irin hirar ka ta bara ita ce ta bana to sai ya gane cewa ashe kai halin sabon dan tsako ne baka san komai ba a addini to amma in ya zamanto duk wanda ya shirya barka in ya dawo sati biyu sai ya ga cewa lalle an samu canjin yanayi to kana da himma madaukakiya kenan a kullum kana ƙara wa kanka waɗansu daga cikin haruffa waɗansu daga cikin kalimat waɗansu daga cikin jumal kake ƙara su cikin kamus naka wanda da kake da su na larabci shi kenan sai ya zamanto a kullum kana ɗaukaka kana ɗaukaka kana ɗaukaka daga ƙarshe sai ya zamanto ka kai abin da baka ma tunanin zaka kai qala abu tayyib abu tayyib al-mutanabbi yace ala qadari ahli al-azmi tati al-azaimu wa tati ala qadari al-kirami al-makarimu وتعظم في عين الصغير صغارها وتصور في عين العظيم العظائم yace ta'atil azaim wato manuhohi suna zauwa ne ga masu su ala qadari ahli azumi a bisa gwargwadon ma'abuta wannan manuhohi din gwargwadon yanda kake so ka cimma guri gwargwadon himmarka gwargwadon cimma burinka kamar kwamba kamar kayanta an gane ku shine al'aza'im su ne manya-manyan al'amurra to suna zauwa ala ƙadari a halil azumi a bisa gwargwadon ma'abuta manya-manyan niyoyi don ya zamanto kana da babbar niyya kana da niyya wanda take aliya kana da himma aliya to shi kenan sai ga cewa manya-manyan al'amura sun tabbata a gare ka amma in ya zamanto himmatuka basira to sai ya zamanto kawayi gari duk mutane sun yi sama amma kuma kai kana nan a ƙasa kun je kana cewa na ku je ku a hau saman kilo a auna a gani da kai da shi wanne ya yauni da ka auna kai aka ce kana da talatin da biyar shi aka ce gomiya tara da uku ya limka ka kusan uku ba kaɗan kaga ai babu zancen kuma ka ƙara ja da shi sai ka shafa kanka lahiya kuma ka zo ka raka hawa ku daidaita ka daidaita kanka da ƙarnin shi ko da kannin kannin shi ma ka ce kai wani ya fi karfi na jarba gare shi an gane ku to idan ya zama to mutum yana da babbar niyya yana da niyya wanda take mai karfi akan karatu to sai ya zama to gwalgwadon yanda yake da wannan babbar niyyar gwalgwadon yanda zai cimma gurinsa cikin ɗan lokaci kankane almakarimu darajoji da kyawawan ayyuka suna zauwa ne alaƙadar likirami a bisa gwalgwadon wato mutuntawa gwalgwadon yadda ka baiwa abu daraja da kima gwalgwadon yadda shi ma zai baka daraja almakarim su ne darajoji da alkhairai ta'ati suna zauwa ne alaƙadar likirami a bisa gwalgwadon wato mutunci gwalgwadon yadda ka baiwa abu daraja gwalgwadon yadda zai baka daraja idan ka baiwa sana'arka daraja ita ma sai ta baka daraja idan ka baiwa karatunka daraja shi ma sai ya baka daraja idan ka baiwa nomanka na rani daraja shi ma sai ya baka daraja idan ka baiwa nomanka na damuna daraja shi ma sai ya baka daraja amma baka baiwa abinka daraja ba sai ka baiwa zaman fada daraja to shi ma sai ya baka daraja ka koyi iya shayi in aka zo aka dora shayi ka ce ni a garin nan ba wanda bai sanna ba wajen iya shayi da tun kana cewa a unguwarmu kowa in na je na za mu ɗora shayi ni yake cewa ni zan ɗora shayin nan saboda in dai shayi na ne ka sha to sai ka san cewa lalle na sha shayi in za a yi konkur da wanda ya iya shayi a garin nan ka ce ka ce kana ɗaya daga cikin wanda za a zaba amma kai ko inda za a yi konkur na waje wanda ya iya karanta sabbi zuwa nasi baka daga ciki barantana a zo izo biyu barantana a zo uku barantana a zo biyar barantana a zo goma ko sha biyar ko ashirin ko talatin mun gane gwalgwadon yadda ka baiwa abu daraja da kima gwalgwadon yadda zai baka daraja da kima kada ka yi tunanin cewa daraja za ta zo maka haka nan ba halalan ba tare da ka ci wahala ba kawai ta zo maka kai tsaye wannan kana wasa da hankalinka ne wata abu fi aini sigiri sigaruha malam ya ce sigaruha wato ƙananan al'amurra wata abun suna girmama fi ainihin sagiri wato a idan mutumin da yake da ƙaramar himma mutumin da ya zama to yana da kwai karamar himma yana da himma wanda take karama kaskantacciya to sai ya zama to al'amura waɗanda suke ƙanana suna girma a idan shi a ce wannan littafin na umdatul ahkami a cikin wata uku muka kare shi umdatul ahkami ne ko kare a wata uku to ba ku fahimce shi ba ce mu a gurin malamin mu sai da baka shekara biyar muka muna karanta shi kace a wata uku ko kare shi ya za ku kare shi a wata uku yo ko mala'ika jibrilu ne zai rauka muku kun fahimce shi kaga ba shi da ba shi da himma babba yanzu bukhari sauran bukhari don girman shi yana gabe wuce sace biyu ba ibn hajar ya karance shi a gaban malami ya za kuma yanzu ka ce ka haɗa kanka da shi yanzu sauran bukhari aka ce ka karance shi a shekara biyar ba ka isa abin barka amma shi a sati biyu ya karance shi baina shi ya tumo duhaha to amma mu yanzu littafi wanda yake ɗan kankani in aka ce za a karanta shi sai a ce karatu ya yawa karatu da yawa ba daman nazari ba kaza kuma lokacin da shi ne lokacin awa 24 dai ita ce awa 24 ba rage ta aka yi aka maido ta awa 20 ba albarka din ce dai ta lokacin ta sha bambam ban gane da kyau to ƙananan littattafai suna zamantowa masu girma ne a idan mutumin da yake da ƙaramar himma yanzu mutumin da yake da karamar himma in ka ce mishi ya haddace maka littafin al'arfa'unan nawiya to yana gaba haifin kai ruwa rana ba da kai da shi shi arbo ina ni na haddace arbo ƙur'anin ma da muka yi allah mishi albarka muna zo mu yi kokari dai mu fahimta amma zancen harra ma ba ta taso ba malam kada karasa da cikin wanda za su yi harra kaga himma karama kenan amma in ya zama to mutum yana da babbar himma ko ya ce wata suwuru fi ainihin azimil azaimu al'azaimu manya-manyan al'amurra masu girma wata suwuru suna zamantowa ƙanana ne fi ainihin azimi a idan wanda yake da babbar niyya. Idan ya zamanto kana da himma wanda take aliya, himma maɗaukakiya, sai ga cewa manya-manyan littattafai wanda ake tunanin cewa suna baiwa maza wahala suna ba su kashi, kai ka ce baka ma ga wahalar ba a ciki. saboda kana da himma maɗaukakiya karatun da za ka ɗako to ba ka kwasowa wanda ya fi ƙarfinka kuma in ka zo gida za ka mishi daka wanda shi ma ya san ka daka shi an gane ku za ga ana zancen irin su littafin muhtasar khalil ana zancen irin su littafin fatul jawad ana zancen irin littafin misbahu salik ana zancen asumiya tufatul hukam ana zancen asaharul madarik da sauran littattafai na malikiya waɗannan littattafai a ce fatul jawad ai wahala gare shi yanda yake da tauri musamman buyu a shi musamman kaza musamman kaza ka ce aha wahala gare shi kenan eh lokacin da muka yi shi mu san ba wahala shi a ce mukhtasar ai gashi gashi gashi gashi gashi gashi yanda kaza din shi yake daure yanda kaza din shi yake daure ka ce to ce haka yake da wahala mu lokacin da muka yi mutum mu san ba wannan ko da mu lokacin da mu san ba ciwon kanmu ne ko menene to kai ko ba ciwon kan bane baka sani ba ka sanin ciwon kan naka ne yasa baka san wahalar tashi ba dan in kai karatu ka zo ka zubda shi baka yi nazari ba iyakacin idan kana neman wanda bai san ciwon kan shi baka same shi wannan mutumin da zai yi karatu ya je ya aji ba tare da ya leƙa shi ba tare da ya yi nazari ba kuma gobe ya zo ya ce a ƙara mishi wani to kaga wannan karatun da yake ba wai na ya tsamar da waɗansu bane daga cikin ungulmin jahilcin da suke ciki na wannan littafin da yake karantawa na a ce mishi ya karanta wannan littafin ne ba na yi nazari bane ya koyar shi a gaba to kaga wannan shine wanda bai san ciwon kanshi ba yana wasa da lokacin shi mun gane da kyau shine yace wata wata sughuru fi aini al-azim al-azaim al-azaim su ne manya-manyan al'amurra littattafai manya-manya yanzu da aka ce maka sayar buhari sidratul muntaha kenan ka ce sayar muslim ka ce har rijal na muslim na haddace wani ce kai yaro ƙarya kai rijal na muslim ya za ka iya haddace rijal na muslim can dai ka je ka haddace su umdatul akamun ka dai ka ba da tsoro amma ina kai na haddace rijal muslim ce to da in gaya maka ba muslim ba hal abu dawuda da nasa'i zana tirmidhi nasa'i ibnu majah zana haddarimi ka ce kai na hada maka hal musnad ya ce ka ce duka na haddace su ce kai kariya ka ce mu za ka wannan nan can banza can dai ka je ka kawo mutane zan can banza amma za mu yarda da kai to saboda shi yana da himma wanda take kasira sai zamanto yana ganin cewa yin hakan din har da cewa ina abubuwan mustahil ne abu ne wanda ba zai yi ba kawai mutum zai yi ƙarya ne to amma saboda kai kana da himma aliya sai zamanto ta baka ka haddace amma kuma shekarunka ba su wuce shekara arba'in ba to kaga himma madaukakiya kenan to amma in kana da himma kaskantacciya karamar himma sai zamanto a kullum gidan da aka tarro ka a cikin shi yau baɗi ma aka zo a cikin shi za a tarro ka na'am mun gane da kyau نعم عليكم السلام والرأس في تحصيل الأشياء الجد والهمة العالية فمن كانت همته حفظ جميع كتب حفظ ها؟
حفظ حفظ جميع كتب محمد بن الحسن رحمه الله تعالى واقترن بذلك الجد والمواظبة مم.
فالظاهر أنه يحفظ أكثرها أو نصفها مم.
فأما إذا كانت له همة عالية مم.
ولم يكن له جد مم.
أو كان له جد ولم يكن له همة عالية مم.
فلا يحصل له علم إلا القليل to na'am mala yace warra'su asli warra'su asali fi tahsilil ashiya'i cikin tabbatar da abubuwa ga baki daya tushen abin da zai sa ka cimma burinka ko menene asalinsa shine aljiddu wal himmatul aliya kokari da himma wanda take madaukakiya kowane abu idan kana so ka cimma burinka shine zaman to kayi kokari ka baza kokarinka sannan kuma kana da himma wanda take madaukakiya akan wannan abin amma in ya zaman to kawai daga baki ne kake nuna cewa kana son karatu in aka zauna da kai zaka ce wallahi malam yanda nake son karatu inda zaka shiga rena ka ji na mafi ka son karatu amma ga kuma ko kaɗan kawai daga baki ne ba alamar son karatun a tattare da kai ba ka nazari in ka tafi gida ba ka bibiyar karatuttukan malamai ba ka kaza ba ka kaza ba ka kaza wanda mai da'awar nan mai da'awar yana buƙatar yana da son kaza to za a ga cewa ya kutsiru min zikirki yana yawaita ambatansa faman kanat himmatuhu hifza jami'i kutubi muhammad ibn al-hasan rahimahullahu ta'ala wanda himmarsa ta kasance babban abin da ya sa a gaba shine ya haddace dukkan littattafai na Muhammad ibn al-Hassan ash-Shaybani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama to dukkan wanda ya zamanto wannan himmarsa himmarsa ita ce ya zamanto duk littattafan da Muhammad ibn al-Hassan ash-Shaybani ya rubuta a ce ya haddace su aka waqtarana bidhalika al-jidd wal muwazaba sai ya zamanto kuma aljiddu ƙoƙari wal muwazabatu da dawwama akan karat akan karatun waqtar na bizalika sai ya haɗu da wannan himma tashi wanda take madaukakiya yana da himma akwai himma akan karatu kuma yana da kai ƙoƙari da gaske yake karatun shi ba da wasa ba fa zahiru malam yace mabayyanin zance annahu yahfazu aktsaraha aw nisfaha hakika wannan ɗalibin ilimi ɗin da yake da himma maɗaukakiya kuma ta haɗu da ƙoƙari to zai haddace mafiya yawa cikin littattafan Muhammad ibn al-Hassan ash-Shaybani zai haddace kaso mafi yawa cikin littattafansa in littattafan nashi sun kai 40 to zai haddace 30 zuwa da biyar aw nisfaha ko kuma Allah akalli shine ya haddace rabi zai haddace littafi 20 cikin littattafan Muhammad ibn al-Hassan ash-Shaybani mun gane idan ya zamanto kana da himma wanda take madaukakiya kana so a ce ka haddace bukhari muslim abu dawud da tirmidhi nasai ibnu majah al-kutubu sita din nan littattafan nan guda shida kana da wannan himmar ta ka haddace su shikenan kawai ka dauko farko ka fara bismillahir rahmanir rahim qala shaykhul imam al-hafiz muhammad ibn isma'il ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمه الله كتاب بدء الوحي شيكنا سيكا فالا دغنا حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية gane ko ya fara daga nan to zance mabayyani waɗannan littattafan guda shida da yake so ya haddace in dai har yana da ƙoƙari da himma to zai haddace guda biyar a cikinsu ko alaƙalli ya haddace guda uku ya haddace bukhari muslim abu dawuda haka idan ka haddace wani ai ka cima ka ka ka taba a ce yanda ka haddace alƙur'ani haka ka haddace waɗannan manya-manyan littattafai kaga cewa ka taba mun gane da kyau fa amma idza kanat lahu himmatun aliya amma idan ya zamanto yana da kai himma wanda take madaukakiya walam yakul lahu jiddun sai ya zamanto kuma baya da kokari akwai himma madaukakiya amma shi kuma ba shi da kokari ko na biyu in aka zo makaranta aka yi tambaya baya ɗaya daga cikin wanda za su yi kokari su ba da amsa a kullum in ya zo shi shi dai ya zauna din da ya sa kan shi kasa kawai kin da kowane lokaci yana riga da kowa zuwa makaranta amma ba shi da kokari shi kuwa akwai himma in dai zawa makaranta ce shi ya rufe kofa wannan ko malam ya san da shi kullum in dai za a zo makaranta to ka taro shi ana azami amma in ya tafi gida kokari ya dauko ya leka littafin ba shi da wannan ba shi da wannan kokarin shi dai akwai kokarin zawa makaranta au kana lahu jiddun ko kuma ya zamanto yana da kai kokari akwai kokarin zuwa makaranta akwai kokarin karatu amma kuma walamta kullahu himmatun aliya sai ya zamanto ba ya da himma wanda take madaukakiya himma shi karama ce duk kokarin da yake shine kawai so yake a ce ya iya arba'unan nawiya ya iya arba'unan nawiya littafin imamu nawawi arba'unan hadisa wannan shine himmar shi ce alhamdulillah ce inda muka samu wani littafi ya isa ya isa shi abin duniya ba taɓa ba ne to ai karatun hadisi da karatun alkur'ani da karatun fiye wannan duka na lahira ne ba abin duniya ba ne wannan abin duniya taɓa ne amma kuma abin lahira fa ba taɓa ba ne a kullum in za ka ƙara na kanka game da abin da ya shafi kayan duniya ka dinga kallon na ƙasa da kai in dai harkar duniya ce abu ka dinga kallon na ƙasa da kai Allah ya hore maka ka ɗan samu wani dai rufin asiri kana da jaka goma taka ta kanka ba ta wani ba to kalka ce akwai wani abokina wanda tare muka fara karatu da shi ko tare muka fara kasuwanci da shi shi ya fi ƙarfin miliyan goma ma yanzu tashi ta kanshi ka kallaci wannan ka kallaci wani daga cikin abokan naka wanda ya ma fi ka kwanaki ya ma riga ka shiga kasuwa ya ma riga ka shiga karatu amma kuma shi yanzu ko jaka biyu ba shida an gane da kyau ka kallaci na ƙasa da kai a wannan lokacin idan kana tunanin gidan laka gare ka ka ce abokai na wane da wane da wane don sun yi gina andar to ka kallaci kuma akwai wanda daga cikin abokan na kama a gidan aro ne yake shi ku ya dai shi a gidan aro yake ko hili ba shida kai Allah ya sa kana da hilin kana da gidan na laka shi ko hili ba shida to amma bangaren abin da ya shafi aiki na lahira kadda ka kallaci na ƙasa da kai idan aka ce habawa ne ya za a yanzu ka zo ga kayi littafin akhdari kayi littafin al'arba'unan nawiya kuma ka tsaya karatu ya ce alhamdulillah ya ce ni a cikin ma na yi ƙoƙari ma wani shi ko ahalarin ma bai ba ya ni na yi ƙoƙari ma ya malami ne ni kada ka yi haka na ya zama to ka kallon na sama da kai akwai wani abokina ne ba wai arba'una na wuya ba ka ce umratul akama ya haddace ta ba wai ya karance ta ba ya haddace ta sai kara kallon na sama da kai wani abokina ne ya haddace riyadu salihina wani abokina ne ya haddace bulugul maram dan me ni kuma zan tsaya akan al'arba'una na wuya kawai sai ka sa himma idan aka ce wani waya aka yi na kwana biyu sallar asuba sai an yi raka ɗaya ko raka ana cikin raka ta biyu kusan ƙarshe za ka hoto ya ce alhamdulillah wai su musa hoto amma gane ko ba haka ake cewa ba ka raka lissafi da na sama da kai a irin wannan bangaren sai ka ce ilalle kai wani na yi zawwal masallaci so ashirin amma ban taɓa zawwa na taro shi a sahu na biyu kullum a sahu na farko yake sallah wanda ya karaka fama ka zo ka kamo shi amma kal ka raka sawa ganda ka raka kuha maka komo na ƙasa da kai ya kama ka magana wanda ya ake kwanan nan sallar magariba take barin ka wani lokacin sai ai magariba a ka hoto ce ni magariba ce kadai ai take bari na alhamdulillah ce amma su wane da wane da wane ka fara zane ka ce su duka sallolin ma bisa a cikin jama'a kal ka yi haka nan a cikin abokanka wani zaka kalla ka ga wanda shi kuma bai taɓa ratan sallah ba a cikin jama'a in kaga babu shi a masallaci to baya unguwar in kaga ya zo shi masallaci wani ya ce shi daga cikin magabata ya ce ya shekara arba'in tunda yake bai taɓa ba ganin ƙeyar wani a gaban shi a sallah sai dai ta lima ya shekara arba'in ya ce shi tunda yake bai taɓa ba ganin ƙeyar wani banda ta lima kullum kawai shi a sahu na gaba yake sallah kuma yana riskar kabbara ta farko da shi ake fara sallah to haka irin wa'annan in kana karanta sai su sa maka naci da ibada amma in kana ganin yanayin da muke ciki wani kullum shi ka'ida ne sai an sai ya retar da yake zuwa makaranta kullum ka'ida ne sai ya retar yake shigowa masallaci kullum ka'ida ne duk abin da ake na alheri to shi daga baya zaka gan shi ya zo kar ka hada kanka da shi kar ka ce alhamdulillah ni watsar ne nake retar ya ce wane shi kullum in muka yi lissafi sai an fara sallah yake shigo a masallaci kar ka yi lissafi da shi ka yi lissafi da wanda a kullum shi a gaba yake don ka yi kokari ka yi koyi da shi ba wai da na ƙasa da kai ba ake wajen abin da ya shafi harkar lahira kar ka kallaci na ƙasa da kai ka kallaci na sama da kai cewa na kai yanzu ko shafa'i da wuturi ba ka yi sai ce alhamdulillah ni sallar isha ai ina yin dago so wallahi akwai wanda na sani a cikin abokan namu wannan baya sallar isha wata ta kai ka tona mishi asiri da shi ba ta shi da Allah shi bane yawa na'am yace au kana lahu jiddun ko ya zamanto yana da kokari amma kuma walam takul lahu himmatun aliya ba shi da himma wanda take madaukakiya to kaga fala ya hasulu lahu ilmun wato ilimi ba zai tabbata ba a gare shi illa qalilu face dai dan kadan dan kadan ne zai samu na korewa bakin shi guda amma ya zauna har ya bada fatawa ya raga karambani a cikin addini ba zai wa mutane ba saboda bai yi karatu ba to duk wanda ya zama to yana da kokari amma ba ya da himma madaukakiya ba zai karatu yanda ya kamata ba duk wanda ya zama to yana da himma madaukakiya amma ba shi da kokari ba zai yi karatu ba dole sai ka hada guda biyu ga himma maɗaukaciya kana zuwa makarantar safiya da marece sannan kuma gashi in ka dawo gida ba wai wasa kake ba kana hana idan ka barci amma ka zo ka ka fara barci tun da wuri sai da asuba za ka tashi kuma gaje kana so ka yi karatu haihata haihata limatu aduna na'am
wa zakara shehu al-ajallu al-imam al-ustad wa rabi'u dini na'am النيسابوري رحمه الله في كتاب مكارم الأخلاق أن ذا القرنين لما أراد أن يسافر ليستولي على المشرق والمغرب شاور الحكماء في ذلك وقال كيف أسافر بهذا القدر من الملك فإن الدنيا قليلة فانية والملك الدنيا أمر حقير فليس هذا من علو الهمة
وذكر الشيخ الأجل الإمام الأستاذ رضي الدين النيسابوري رحمه الله الشيخ دتيجو الأجل مي جرما مفي جرما الإمام شوغبا وند أكيين كوي دشي الأستاذ مالمي رضي الدين يرددن الدين النيسابوري متم النيسابور نيسابور وانا إتما وانا قريمي البركة ya yaye manya-manyan malamai daga ciki akwai wannan malamin daga ciki akwai al'imamu musulun mai littafin sahih daga ciki akwai al'imamu al-hakim annai saburi mai littafin al-musadar ala sahihaini akwai manya-manyan malamai wanda suka tashi a wannan garin to wannan malamin Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ambata ya ambata fi kitabi makarimil akhlaq wato a cikin littafin da yake bayani dangane da manya-manyan tadodi halaye na manyan mutane akwai hali wanda yake na ƙaramin mutum ne ko mun girman ka inda kai wannan halin to kai hali na ƙaramin mutum akwai halin da in ka yi shi kai hali na dattijawa ko mun yarantar ka wannan hali ne na dattijawa an gane ku jalilun mahibun fi shababi mushayyahu haka ma'aiki yake jalilun mai girman daraja ne a wajen Allah mai girman daraja ne a wajen bayan Allah na gari mahibun ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana da kwai kwarjini a idan sahabban shi yana da kwarjini kowa daga cikin sahabban shi baya wa maza Allah kallo irin kallo na reni kowa idansa baya iya cika idansa da kallon annabi daga cikin manya-manyan sahabbai shi yasa duk manya-manyan sahabbai ba sa iya siffanta annabi saboda su kawai tsakaninsu da annabi in suka zo kwarjini annabi yake musu ba sa iya kallon shi sannan kuma fi shababi mushayyahun haka mai shirin ya faɗa ma'aiki alaihi salatu wassalamu mai hali ne na dattijawa tun a lokacin yana cikin ƙuruciya an gane ko hali na dattawa kenan ya zamanto kana da kai gaskiya ya zamanto kana da amana ya zamanto kana da rukun sirri ya zamanto kana da hankali ya zamanto kana da tausayi ya zamanto kana da ladabi ya zamanto kana da kaza kana da kaza kana da kaza daga cikin halaye na manyan mutane to ko mun yarintarka wannan kai babban mutum ne an gane to wannan shine amma din dattijantakar ga ka kai shekara hamsin ka kai shekara hamsin da biyar ka kai shekara sattin kai na ihu a titi in aka ce barsa ta cire da za ka raka kwada ihu ne ga aiki ne na yara kai ne ƙarya kai ne yaudara kai ne rashin tausayi kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza to ko mun manyantakar kai hali ne kake na yara wannan an gane ko wannan aiki ne na yara to shine yace a cikin littafin wannan na makarimul akhlaq manya-manyan tadodi wanda sai manyan mutane suke yin waɗannan tadodi din ya ambata yace anna zulqarnain wato haƙiƙa zulqarnain wato ɗaya daga cikin manya-manyan sarakai na duniya wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata labarinsa a cikin suratul kahfi wa yas'alunaka an zulqarnain قل سأتلو عليكم منه ذكرا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة وبينهم سدة to lokacin da zulkarnain lamma arada an yusafira lokacin da zulkarnain ya yi nufin zai yi bulaguro liyastauliya alal mashriqi wal maghrib saboda ya zamanto ya ci nasara ya yi galaba akan mutanen da suke wajen mahaɗar rana da wajen mahudarta lokacin ya yi nufin zai yi bulaguro ya kwarɗa duniya kowata ƙasa ya shiga ya je shi saboda a rantsar da shi a matsayin shi ne shugaba wanda yake na shugaban shugabanni na duniya kenan an ko ba Allah ba an gane akwai sarkin sarakuna ɗan misali yanzu a garinku in aka ce wannan sarki din sarkin garinku in yayi laifi akwai kotun da za ta hukunta shi an gane ku to kotun da za ta hukunta shi ita ma kuma akwai hukuncin da idan ba ta yi ba hukunci mai kyau zai iya ɗauka ƙara sama da ita ko to har ya zuwa na kolin to lokacin da ya nufin zai yi bulaguro ya kurɗa kowane gari na ɓangaren abin da ya shafi mahudar rana da na wajen mahaɗar rana duk inda ya san cewa dai akwai gari na musulmai to yana so ya je shi ya shiga su zauna da shugabanni na garin a matsayin su wakilan shi ne amma shi shi ne shugaba an gane to lokacin da ya nufin yin haka shawarar hukama a fi zalika sai ya nemi shawarar malamai waɗanda suke masana hikima fi dalika cikin wannan bulaguran nashi da zai ya ce to ga shuha babban makasudin da yake so shine saboda a wannan lokacin akwai waɗansu gwamnoni waɗanda suke azzalumai ne masu kama karya ne to ya yi haka ne saboda ya zamanto ya kwato wa talakawa incinsu duk wani talaka wanda hakiminsa gwamnan shi ya mishi hukuncin da bai yarda da shi ba bai dace ba to ya ɗaukaka ƙara wajen na sama da shi wanda za a kwata mai haƙƙi in dai gwamnan ba shi da gaskiya shi talakan shi ne mai gaskiya za a gaya wa gwamnan ba shi da gaskiya an gane da kyau to lokacin da ya niyyar yin haka to sai lissafi ya ga cewa wannan abu mukan duniya da hukuncin wannan na duniya ne to akan menene zai yi bulaguro akan shi sai je tattauna da malamai ya tattauna ya ya tattara malaman garinsa ya ce to yanzu gashi abin da yake so zai ya suke gani wa qala ya ce da su kaifa usafiru li hadal qadari min al mulki ce ta kaka ne ma zan yi bulaguro in kashe aiki na in yi bulaguro in kulda in kurda wancan bangaren da wancan bangaren li hadal mulki saboda wannan mulki din saboda in zamanto sarkin sarakuna saboda menene ba zan yi wannan bulaguro din ce don fa'inar duniya ƙalilatun haƙiƙa duniya ‘yar kaɗanci duniya ga baki ɗayanta rayuwar ta ta rayuwa ce wanda take ‘yar kaɗan wanda za ka yi a cikinta idan ka haɗa da rayuwar da za ka yi a lahira so mun taɓici faniyatun sannan kuma duniya mai ƙarewa ce ba wani wanda ya zo duniya saboda ya dawo ma cikinta an gane ku da a ce duniya gida ce wanda take na dawoma to da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin manya-manyan bayi na Allah wanda za su dawoma a duniya to amma da ke duniya ba za ta dawoma ga kowa da kowa ba daga cikin bayin Allah sai zaman to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya koma ga Allah to kamar yadda ya koma ga Allah to haka nan kai ma lokaci kake jira za ka koma ga Allah wa mulkul duniya ya ce sarauta ta duniya mulki na duniya amrun haƙirun al'amari ne wanda yake wulaƙantacce abu ne wanda yake wulaƙantacce a wajen masu hankali da basira amma wani za a ga cewa don ya samu mulki ba na duniya ba don ya samu mulki na garinsu ya zamanto shi ne sarki na garinsu duk irin shirkar da ake yi inda ya san cewa zai samu zai iya yin wannan shirka ɗin wani za a ga cewa ba wa mulki na garinsu ba mulki na unguwarsu a bashi matsayin shi ne shugaban unguwa wani dan abin da ake na saban Allah zai iya yi saboda ya samu wannan matsayi din shugaban san ba abu ne wanda yake wulakantacce yace falaisa haza min ulul himma yace wannan yin bulaguro saboda in zamanto sarkin sarakuna a duniya yace wannan baya daga cikin himma wanda take madaukakiya wannan abu ne wanda yake kaskantacce ba karatun addini ba ba kaza ba kaza ba saboda shi yana ɗaya daga cikin mutane hudu wanda suka mallaki duniya shi zulkarnaini ba yana ɗaya daga cikin mutane hudu wanda suka mallaki duniya mutum biyu musulmai ne mutum biyu arnawa ne to shi shine musulmin akwai kuma annabi suleiman annabi suleiman shi ma ya mallaki duniya an gane ku a kamar yadda ya faɗa ƙalar rabbi jifirli wa habli mulkan layan bagili ahadin min ba'di wato sarautar da annabi suleiman ya samu ma ba wani wanda ya samu daga cikin mutane shi ba wai mutane kaɗai yake mallaka ba hatta tsuntsaye da aljannu komai yana jin muryarsu kowata dabba ya san magana ta abin da take cewa an gane da kyau to waɗannan guda biyun daga cikin musulmai su ne wanda suka mallaki duniya annabi suleiman ya mallaki duniya a lokacinsa shi ma zulkarnain ya mallaki duniya a lokacinsa an gane da kyau to shi kenan da ya faɗi haka sai ya ɗaya daga cikin hakiman suka ce قال الحكماء سافر ليحصل لك ملك الدنيا والآخرة قال هذا أحسن
وقال الحكماء shikenan sai malaman masu hikima da suka zauna da ya gaya musu makasudin shi gashi zai yi balaguro ne amma so yake zamanto shine sarkin sarakuna duk wani wani talaka wanda aka zalunce shi aka danne mishi haƙƙinsa yana da damar ya ɗaukaka ƙara zuwa gare shi sannan kuma daga ƙarshe ce ai wannan bulaguro ne wanda babu ɗaukakar himma a cikinsa bai ma dace bai yi shi shikenan sai waɗannan malamai suka ce da shi safir suka ce ranka ya daɗe ka yi bulaguron nan li ya hasula laka mulkun duniya wal akhira saboda mulki na duniya da na lahira ya tabbata a gare ka wato abin da suke nufi a nan saboda ka yi mulki a wannan gida na duniya na adalci idan ka koma ga Allah a gobe kiyama ka samu rabota a gaban shi ka samu duniya a wannan gida na duniya ka yi mulki kuma a gobe alkiyama za ka tsira a gaban Allah ka yi saboda abin da yake ranka wannan manuha ta alkhairi saboda talaka duk wani shugaba wanda aka naɗa wa talaka wanda yake azzalumin shugaba ne idan ya yi wa talakan nan zalunci to talakan nan yana da damar ya ɗaukaka ƙara zuwa gare ka kai kuma ba ruwanka da shugaba ba ruwanka da talaka kai kana goyon bayan gaskiya ne in gaskiya a hannun shugabanka take za ka tabbatar mai ita in a hannun talaka take za ka tabbatar wa da talakan gaskiya kuma za ka jawa shugabanka kunni an gane da kyau to shine suka gaya mashi haka suka ce dan idan kai haka za ka tashi cikin waɗanda suke ƙalƙashin inuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alƙiyama an gane ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce innal muqsidina alama nabira min nurin yawmal qiyamati an yaminir rahman wa tilta yadayhi yaminun alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ma walu hadithin da al-imam muslim ya rawaito shi manzon ce haƙiƙa masu adalci ranar tashin alkiyama suna zaune akan mimbari mimbari kowa yana zaune akan mimbari a damar ubangiji subhanahu wata'ala kuma dukkanin hannayen ubangiji tabaraka wata'ala dama ce masu albarka ne mazala ce waɗanda suke masu adalci su ne allazina ya adilu na fi hukumihim waɗanda suke yin adalci a cikin hukuncinsu wa ma walu da kuma abin da suka jibinta duk gurin da aka jibinta musu a matsayin su ne shugabanni a wannan gurin za su yi adalci a gidanka za ka yi adalci a unguwarka za ka yi adalci a garinka za ka yi adalci a jiharka za ka yi adalci a ƙasarka za ka yi adalci to shi kenan sai ya zama to ka tsira wannan su ne waɗanda za su zauna a kan mimbari ranar tashin aljama yadda a nan duniya suke sarakai to a lahira ɗin ma ba za a kyale su haka nan ba an yi adalci a nan duniya ko to a lahirar ma kuma a saman za ka gansu ba za ka gansu ba a ƙasa irin na kowa haka cacirundu a sun fi ƙarfin haka nan in dai an yi adalci to a gobe kiyamar ba a kan mambari za ka tarra sarki ba za ka tarra shi ba a cikin ku yana cacikuri na'am an gane yawwara na'am qala hadha ahsan a lokacin sai shi al-iskandar wato zulkarnain Allah ta'ala ji kansa da rama ce lalle wannan abu ne mai kyau ya ce wannan shi ne mafi kyau in dai har aka tabbatar da shi ɗin aka yi adalci ɗin kuma a gobe kiyama ɗin hallo kuma za a kasance a kan mimbari ɗin mun gane da kyau to yana ga sai mu kwana nan abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك